بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الحمد لله من gode الله wadda ya sake dawo da mu zuwa ga tafsirinmu yau a ashirin da uku ko? ashirin da uku ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ya zo daidai da sha daya da watan uku hijiran masihiyya dubu biyu da ashirin da shida a muna cikin suratu tauba na o sha biyu ne ko ok a sha biyu afwan eh singullan ne yayi yawa a sha biyu a da watan uku hijiran masihiyya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin suratu tauba za mu tashi aya na goma sha tara aya na goma sha tara a cikin suratu taubati bismillahir rahmanir rahim allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah wa ulaika humul faizun nazalat wannan aya ta sauka rabban alaman ƙala ta zama rabbi ne akan wanda ya ce ya faɗi wannan wahiyar abbas shine abbas babban manzon Allah kansa ayan nan ta sauka an gairu ko kuma waninsa yayin da suke gani ai shayarwa da suke yi da rayan masallacin kaba ba abin wasa ba ne to shi ne allah ya ce allazina amanu ai waɗanda suka yi imani attasafu bil iman waɗanda aka siffanta da imani wa hajaru kuma suka yi hijira suka bar ƙasashensu gidajensu matansu ‘ya'yansu da dukiyoyinsu suka bi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a duk inda ike a duniyan nan wa jahadu sannan kuma suka yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda ɗaukaka yannar kalma ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah suka yi jihadi fi sabilillah cikin hanyar Allah saboda ɗaukaka kalmar Allah bi an walin da dukiyoyinsu ya amfafin da kuma rayukansu a azamu darajatan ai sun fi girman daraja su ne a azamu darajatan shi ne mafiya girma ga darajatan wato matsayi shi ne rukbata matsayinsu ya kai ƙololiya ya wuce kuma duk inda mutum yake tsammani a wurin Allah to sun fi kafiri mai raya masallaci mai shayar da mahajjata ruwa kenan to shi ne yace azamu darajatan inda Allah ya wurin Allah min gairiyin fiye da wasunsu to su yayi wasunsu din su ne yaqulu bi ahli siqaya hadda masu shayar da mutane ruwa a aikin haji waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillahi da dukiyoyinsu da rayukansu nan sun fi su daraja a wurin Allah wal imaratu da masu raya masallacin su ma ba su kai wa'annan sahabban ba to shine yace a'zamu darajatan inda Allah wa ulaika kuma wa'annan humul faizuna sune waɗanda suka rabauta su suka ci nasara ai alkamiluna fil fawz su ne suka kammala cikin rabauta bin nisbati idan za ka danganta su min mumini ga mumini allazi lam yastakmil awsafu salasa wanda bai cika sifofi guda uku nan ba shine imani hijira jihadi to shine yace waɗannan waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillahi da dukiyoyinsu da rayukansu su ne fa waɗanda suka ci nasara azzafiruna bil khairi su suka rabauta da alhairi to wannan kenan yubashshiruhum rabbuhum يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم وجنات لهم فيها نعيم مقيم
آه، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وأنم يبشرهم saboda haka tun da sun yi imani da Allah da manzonsa sun yi gida sun bi manzon Allah duk inda yake a duniyar nan sun je sun bi shi sun yi jihadi fi sabilillah da dukiyoyinsu da rayukansu saboda ɗaukaka kalmar Allah saboda haka basirin rabbuhum ubangijin su yana yi musu albishir yana faranta musu ciki bi rahmatin da rahama minhu daga gare shi yardanin da kuma samun yarda daga gare shi don haka rabiyallahu anhum wa rabu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah wa jannatin sannan kuma yana yi musu farin ciki yana yi musu albishir da gidajen aljanna lahum fiha na'imun muqim dan suna da na'imin ni'ima mu'imin dawwaminne shi ne da'imin fiha a cikinta wato gidajen aljannan kenan to shi ne cikuncin da Allah ya musu su waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi din nan da dukiyarsu da rayukansu wani ma zai ba da dukiyarsa ya tafi da kansa ya je bai dawo ba to wannan shi ne hukuncin da Allah ya shirya wa wa'annan sahabban. Khalidun fiha
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم Khalidun fiha abadan inna Allah inda- indahu ajru azim Khalidun fiha ana ƙaddara musu dawwama a cikinta ana ƙaddara musu dawwama a cikinta ita aljannar abadan har abada wato halin ne muqaddaratan لأنهم هنا الدخول سبب سودين هنا الدخول ألوكة شجاع cikin gidan aljannan lai su kalibina ai ba da yamammu ba ne suna saurare ne na shigar aljanna wa innama hum muntazirun ai suna sauraren shiga aljannan ke to sai sun shiga to idan sun shiga shikenan su masu dawwama ne a cikinta ba za su fita ba duk wanda ya shiga aljanna baya fita wa ma hum minha bi mukhrajin Allah ya ce su ba masu fita bane a cikin gidan aljannan su ɗan aljanna kuma la yamduna an hawala ba a neman ƙaura daga gare ta a kai na gaji da aljannan na yau bari in fita a a ba a taɓa ba in dai mutum ya shiga aljanna ba zai fita ba Mhm. amma wuta idan mutum ya shiga to idan aka azabtar da shi gwargwadon laifinsa Allah zai fid da shi ya mai da shi dan aljanna sai dai a gofin za a rubuta jahannamiyun alama ne wanda za a gane wannan dai sai da ya biya ta jahannama kamun ya shigo aljanna to wannan kenan daga baya kuma sai a goge Mhm. amma za a sa maka wato jan fenti eh, ka biya ta wuta to Allah ya kiyaye mu to wannan kenan to shine yace qaliduna fiha abadan inna Allah lallai Allah inda hu a wurinsa akwai ajiro azim akwai sakamako mai girma Eh, idan kana son sakamako mai girma to ka nema a wurin Allah don burin dukkan wani dan adam ya ga yana cikin gidan aljanna ita ce kuma ƙarshen kyauta wacce Allah zai yi wa bawansa ba wani kyauta bayansa idan ka shiga aljanna to duk wani kyauta ya ƙare shine kyautan da Allah zai yi wa bawansa daga farko har ƙarshe na ƙarshen kenan idan ya baka aljanna bukata ta biya to wannan kenan ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ونزل wannan ayat ta sauka ne fi man taraka alhijrata ga wanda ya bar hijira li ajali ahli saboda dalilin iyalansa ya bar hijira saboda dalilin iyalansa eh wa tijaratu da kuma fataucinsa eh shi dan kasuwa ne idan yanzu ya bar kasar makka ya koma madina arzikinsa za ta lalace sana'an sannan sai dai sabon zubi a gani to wannan kala ibnu abbas abdullahi ibnu abbas ya ce lamma amara nabiyya sallallahu alaihi wasallam annas bil hijrati ila al madina lokacin da manzon Allah ya umurci mutane da su yi hijira su koma madina faminhum man ta'allaqa bihi ahlihi to daga cikin sahabban sai aka samu akwai waɗanda iyalansu suka zo suka kewaye su suka makale musu suka kakkama rigunansu ko ta ina ya aina da hu da ƴaƴansa eh wani sai ga iyalansa da ƴaƴansa sun zo sun mamaye shi su riƙe rigansa su riƙe tubarsa ya na suna cewa man shadakun billahi la tubayyi'una muna roƙonku ku ga girman Allah ku dubi Allah kada ku tozarta mu kaga idan mutum ya tafi Madina a wancan lokacin asulale zai tafi asulale ke tafiya a ɓoye to iyalanka sun zo sun mamaye ka iyayen da 'ya'yan don Allah karka wahalar da mu yanzu idan ka tafi ka bar mu yaya za mu yi za mu wahala fa karka tozartar da mu fa yarqa lahum shi kenan sai ya kai shi gare su eh sai ji jikinsa yayi la'asar fa yuqimu alaihim sai ya zauna kawai a kansu eh sai ya fata hijiran ya yi bayin hijirata sai ya bar hijiran ma gaba daya eh ai iyalai na wallahi sun hana ni eh haka zai ce iyalai na sun hana ni hijira wallahi ba zan yi ba wallahi in na tafi suka ce za su wahala to idan ka mutu kuma fa ya za su yi ko mutuwan ma za a hana idan ya taso a gaya wa a garayi da wallahi bai kamata yanzu ya mutu ba saboda za mu wahala ai ita mutuwa ba ruwanta da wannan eh sai dai kamar hijiran za a yi haka to shi kenan kamin ta an zama Allah sai ubangiji ya saukar da hajji da ayati wannan aya yace ya ayyuhal ladina amanu ya fi wadanda suka yi imani da tattafi ku kada ku riƙe a ba'akum iyayenku mazansu da matansu wa ikhwanakum da kuma ɗan uwanku auliya kar ku riƙe su a matsayin masoyanku ne yayin da za ku yi hijira ko kuma sai ku ga su zagaya ku suna kuka don Allah karka tafi ka bar mu za mu wahala to wannan fa ba masoyan ku bane duk mutumin da zai yi wani abu saboda yana ta kusantar Allah shi yasa ba a ba a hana mutum yin alheri in mutum zai yi alheri karka hana shi don akwai mutanen da suke da irin wannan ɗabi'a in sun ga za ka yi wani abun kirki wallahi ƙoƙari za su yi su hana ka yawa sun suka fi yawa sai su sukan wannan mutumin da za ka yi alheri to in mutum zai yi alheri ƙoƙari za ka yi ka isa shi ya yi alheri amma ba wai hana shi za ka yi ba to idan ya hana ka ba masoyinka ba ne a'a maƙiyinka ne don ba ya son maka alherin lahira sannan wal akhiratu khairun wa abqa ita kuma lahirin ita ce mafi alahirin ita ce kuma mafi tabbata duniya ka ai zango ne dama ta zuwa lahira to ya hana ka aikin alheri wanda za ka je ka samu a lahira to wannan ba ba masoyin ka bane shine Allah ya ce la tattakizu kada ku rike a ba'akum iyayenku ibanninku wa ikhwanakum da yan uwanku auliya masoya mustahabbin kubra idan dai sun fi son mustahabbin idan suka fi son aftari mana idan suka zaɓi al-kubra kafirci alal iman akan imani wa man yatawallahu to saboda haka duk wanda ya jibince su duk wanda ya nuna musu soyayya minkum daga cikin ku fa ulaika lallai wa'annan humuz zalimuna sune azzaluman kaga an taɓa wa'anda suka ƙi yin hijiran kenan amma zuban ta kuma da kafirai ne kawai in in kana aba'ikum إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال تركتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
آه، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين آه ya ce in ka gaya musu ya rasulallah to da wancan ayan ta sauka kalan lazina aslamu sai waɗanda suka musulunta suka ce eh, sun musulunta amma wa lam yuhajiru ba su yi hijira ba Eh, gashi dai mutum ya musulunta amma bai yi hijira ba sai suka ce na nemi in hajarna idan muka yi hijiran mu ba an amwali na dukiyar mu za ta tagaya dukiyar mu za ta lalace wa zahabat tijaratuna kasuwancin mu din kuma za ta tafi ma wannan fataikin da muke yi zai watse shi na wa takarrabat diyaruna gidajenmu kuma za su rurrushe wanda muka gina a makka wata kaɗaɗ arhamuna kuma zumuntanmu zai yanke mun ɗan ƙawanmu ne a nan mu ne kawai muka musulunta kuma mun tafi madina kada zumunta ya yanke kada shi kafiri ba zai kai maka ziyara ba kana ba za ka kawo masa ziyara ba kada ɗan ɗan saka ya yanke wa yukazu min zalika to sai aka ɗauka daga nan annabi za ta raba amrin min umuri din wa duniya kenan idan al'amari na addini ya bujiro wa mutum da al'amari na duniya ma'a masalihin duniya tare da wani abu na kyautata duniya ga su abu duniya abubuwa guda sun bijiro maka a rayuwanka ɗayan al'amarin addini ne ɗayan kuma na gyara duniyanka yuqaddimu amra din to ka gabatar da al'amarin addini akan al'amarin gyara duniyanka ne yana koda ya zamto lazima alaihi ta'ili amrin duniya ko da zai kai ka ga lalacewar al'amarin duniyan kan nan jera al'amarin lahiran kan nan shine mafi alhairi a wurinka to anan sai Allah ya ce musu in ka gaya musu tunda suka ce idan suka kaura suka koma madina dukiyansu za ta lalace kasuwancinsu zai kare sannan gidajensu za su rurrushe zumuntan da ke tsakaninsu da juna kuma zai yanke ka ce musu in kana idan ya kasance a ba'uku ubanninku wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikwanukum da ƴan uwanku wa afyadukum da matanku wa ashiratukum da danginku akraba'ukum kenan danginku makusanta shine ashir wa anzir ashiratakal aqrabin a gani sai da kuma danginku na kusa wa fi qira'atin a cikin wata qira'a ashiratikum wa amwalin aqtaraftumha da dukiya da kuke da kuke tsiririran neman su aqtasabtumha ai da sana'an ne ake tara abin duniyan ai wa tijaratin da kasuwanci da fatauci takshaina wanda kuke jin tsoron kasa da tasgaranta adamu nufaqiha rashin bunƙasanta saboda hijira ko wa masakin tarbainaha ba sun ce gidajen su za su rushe ba da kuma gidaje zaman ku da kuka yarda da su idan su ne a habba ilaikum suka fi soyuwa a wurinku min Allah fiye da Allah wa rasulihi da manzansa wa jihadin da jihadi fi sabili cikin hanyar Allah fa ta'attum shi yasa kuka zauna bi ajali saboda dalilin iyayenku da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matanku da danginku da noman da kuke yi na kuɗi da kuma tsoron lalacewan kasuwanci da kuma jin daɗin zama a gidajenku idan waɗannan abin da aka lissafa a habba idan kun sun fi soyuwa gare ku min Allah fiye da Allah wa rasuluhu da manzonsa wa jihadin da kuma yin jihadi fi sabili cikin ɗaukaka kalmarsa fafa'atun ba shi yasa kuka daina bali adalin saboda dalilin wa'annan abubuwan anil hijirati suka hana ku yin hijira wa jihadi da jihadi Allah ya ce musu to fatarabbasu ku zauna ku saurara ku jira ni fatarabbasu an tazuru to ku saurare ni hatta ya ce amrullah har sai al'amarin Allah ya zo hatta ya tiya lahu bi amri ku zauna ku saurara har sai in Allah ya zo da al'amarinsa wannan tahdidan lahu tsoratarwa ne gare su tsoratarwa ne tunda wa'annan abubuwan da aka lissafa ya fi Allah da manzansa ya fi jihadi wanda yake shi ne ake ɗaukaka kalmar Allah da ita to ku saurara ku saurara har sai in Allah ya zo da al'amarinsa ai wannan tadidan nan tsoratarwa ne gare su su sahabbai don azaba ne Allah zai turo musu shi ne ku zauna ku saurara sai Allah ya zo da al'amarinsa wallahi Allah la ya hadin ƙaumar fasikin baya shiryar da mutane fasikai to wannan kenan kaga wannan tabidan lawan taqwiqin lawan kenan tsoratarwa ne gare su wannan kenan لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم أولين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني فلم تغن عنكم شيئا وباقت عليكم الأرض بما رغبت وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين
آه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة آه ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ولقد حقيقة والله تالله لا إنن لا القسم نه رنتواني الله كي لقد حقيقة تثبت حقيق الأمر سبب تبتت مدنا إذن قد يشك تكين مدنا بلاربه مدنا إن يا زما تبتس كينا لام إنن كما لام القسم نه to shine haƙiƙa wallahi tallahi shine ma'anar laqat to shine ubangiji yace laqat nasarakumullah haƙiƙa wallahi tallahi Allah ya taimake ku ya ba ku nasara fi mawaɗin kasiratan ga wurare dewa wurare dewa lil harbi wato da yaƙi Ninke manzon Allah ya yi yaƙi ko ya kai saba'in da uku, a wata riwaya saba'in da biyu. To Allah ya taimake su su sahabbai a wuraren yaƙuƙuwan nan jera. Ka badirin kamar ranar badar, mun karanta a suran da muka fita. Daga farkonta har ƙarshenta ita yaƙin badar. ai nasara ce ga muminai saboda sahabbai sun yi yakin dalar ba su da ƙarfi su da uku ne da goma sha uku kafiran maka kuma dubu ɗaya ka gani sannan takubba guda biyu ne na suke da shi in dai ana maganar takobi da ake yaƙi dawakai na guda biyu ne to amma kafirai dawaki kawai sun kai ɗari bakwai a gani kafar ratuma da ake shuka kowace rana goma ga kayan fada ga sulke duk wani tattalin da za a yi a yaƙi sun yi to amma ba su ci nasara ba mutum ɗari uku da goma sha uku sai suka kashe mutum saba'in suka kama fursunonin yaƙi saba'in ka gani to shi ne Allah ya ce ka badarin kamar ranar badar wa ƙuraizata da kuma yaƙin bani ƙuraiza ba sun yi tattara kafiran duniya suka zo wai za a shafe musulunci a madina ba to wa'annan kafirai suna watsewa jibrilu ya zo sami manzon Allah ya fara wanke kansa ya ce ka aje kayan fada ne ai mala'iku ba su aje kayan fada ba sai ya masa ishara kawai da hannu ya ce masa anguwan bani ƙurai zata a gani haka kuma bani nadir dangin annabi haruna yahudawan su ma da suka karya alƙawari wanda Allah ya kore su ya mai da su madina abun nan khaibar a gani to wurare da yawa Allah ya taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce mawaɗin jam'u waɗanin kenan eh wuri a ganin ƙasa in an ce mawaɗin ya zama jam'i plural kenan to wannan kenan to shine yace wa yawma hunainin yaskurka tuna yawma hunainin ranar hunain wannan yaƙi yadin wannan hunainin din yadin baina makka wa ta'if wato wani kori ne tsakanin makka da ta'ifa tsakanin su mil goma sha takwas tsakanin makka da ta'ifa can ne da garin makka yi wa manzon allah zafi sai ya fita ya tafi ta'ifa daidai sai aka haɗa shi da mahaukata suka raka shi da shi da sahabinsa har bayan gari ana ta jefansu da duwatsu a gani makka ta yi zafi sannan ya tafi ɗa'iba ko zai samu sauki daidai nan ma da ya gaya musu ga abin da ya zo musu da shi suka ce to zauna ka saurare mu aka ji aka tattaro yara da mahaukatan garin suka zo suka yi tabbinsa da shi da sahabinsa aka yi ta jifansu aka yi ta jifansu shikenan a wannan lokacin da suka bar ɗa'iba har ma mala'ikan da yake kula da duwatsu ya zo ya sami shi manzon Allah ya ce karwaki Allah ya ba ni izini in lafta duwatsu a kansu ya ce a Allahumma a hadi ƙauni fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryar da mutane na don ba su san waye ni ba da sun san ni wallahi da ba za su yi mini haka ba to yanzu in kai ne ba ka samu wannan ɗauki ba sai ka ce duk ayi abin da za a yi ba kuma abin da za ta fanjama ba sai ta fanjama ba eh tunda an kawo maka ɗauki kuma mala'ika ne a gani Allah ya turo ya zo ya nemi izininka a gani yanzu misali kana da wani abokin jami'in tsaro a gani kana tinkawo da su wani yayi maka wani abu sai ya ji labari sai ya aiko maka misali ai ba za ka ce masa a ya tafi kawai ba kowa ba zai ce ka je ka ci mutuncinsa eh yadda ya mini cin fuska nuna ka je ka ci mutuncinsa eh sai ka zo ka kawai an jabi ne ka baka san mai kai ba sai ka je can bayan ka yi laifi sai ka faɗa ka gani to amma ka ga shi sai ce a'a Allah ka shiryar da mutane na domin ba su sani ba ne, eh ba su sani ba kuma abin da na zo da shi nan, da sun sani wallahi ba za su yi mini haka ba. A gani? To wannan kenan, to wannan hunayin wato wani kore ne tsakanin makka da ɗa'iba, kuma akwai wato abin nan tazara da ke tsakanin su mil goma sha takwas. To wannan kenan, ai yauma kitalikun fili ko kuma ranar yakin ku a ɗa'ifa ɗin a yajin wannan nawa mutanen halimatu sa'adiyya ce din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a al'adar larabawa sai idan aka haifi yaro ba a barinsa a cikin gari ba zai yi hazada ba ba zai yi ƙarfi ba ba zai yi fasaha ba ba zai iya bakinsa ba kuma in kaga al'amarin har gobe haka yake to ita alimatu sadiya mutumiyar ƙauye ce ta bani sa'adin amma ainihin ƙabilarsu hawazinawa ne sai suka zo makka suna neman yaran da za su je su shayar da su mama to dama al'adar larabawan zamanin jahiliya idan aka haifi yaro ba a so ya girma a birni don zai zama wawa hakan nan ba ƙarfi girman burodi a gani ga yaro na zai ga atake ya girma amma ba fasaha ba ƙarfi in yaɗu da yaro ɗan ƙauye ƙasa da shi wallahi dukansa zai yi to amma idan yaro ya girma a tsaye to ba ƙaramin fasaha zai yi ba ba ƙaramin kuma ƙarfi zai yi ba to sukan ɗauki ƴaƴansu su kai to da ta zo ta nemi duk wanda za ta shayar ba ta samu ba sai manzon Allah shi kuma kaga kamun ma a aihe shi yatimarsa ta rasu babansa ya rasu bayan shekara takwas ma kuma yatimarsa ta rasu kakansa ma ya zo ya rasu shi yasa Allah ke ce ma ya bi hadal lail idza saja ma yadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka min al ula wa la sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa shin Allah bai same ka maraya ba ya tattaro ka ko tarbiya Allah ne yi wa manzonsa tarbiya ai da bakinsa ma yana faɗa addaba ni rabbi fa ahsana tadibi yace ubangiji na ne fa ya koya mini ladabi ya koya mini tarbiya sai ya kyauta da wannan tarbiya kuma sai ta ɗauke shi ita kuma a garin su ba wanda ya kai su talauci duk garin ba wanda ya kai gidansu talauci ita halimatu sa'adiyya tun yanda ta ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan rana suka fara ganin wadata a gidansu sai zamanto komai sai dai a gidansu ake zuwa a samu saboda albarka ya shigo gidansu ita halimatu sa'adiyya to danginsu ne hawa jinawa mutanen ɗa'ifa to an yi yaƙi da su don halimatu ma ta zo ta musulunta a wannan yaƙin da aka yi a shekara ta tara ne bayan hijira to har ƴarta ma ƴar halimatu sa'adiyyan ma ta zo wannan yaƙi ta shiga cikin ribatattu amma da manzon Allah ya ganta sai ce wannan mun sha nono ɗaya da ita a wajen halima ƴarta ne sai ya ce ta tafi kawai ya yafe mata ya ɗinta ta to a dalilin haka ma ita ƙarha ne mata sabiyan da ta je da gaya wa mutanensu yawa suka dawo suka yi ta musulunta sai ta gaya musu kai na je ba muhammadu din nan ba wallahi da ya ganni kawai ai nono ɗaya muka sha a wajen jatuma na nan sai suka ce haka ne to kuma gashi ya bar ni haka yi miki ya ɗan yanzu kenan sai suka dawo kenan an samu dukiya mai yawa raƙuma kawai ya kai dubu goma sha biyu aka samu su kuma mutane ne waɗanda suke da wauta su ya za suka wahala su a tsarin yakin sun hawa zinawa idan za a fita yaƙi sai ka fita da matanka da 'ya'yanka da dukiyanka kaf to idan ka gudu ina za ka ba mata ba dabbobi ba ƴaƴa tun an je fagen dama ga sunan dama a nan to idan ka gudu ina za ka ta shi yasa sai ku fito da dukiyansu kaf sai aka ci nasara a kansu tsakanin raƙuma da tumaki Allah kaɗai ya san iya dubbai nawa ne kawai to shi ne yace wa yawma hunaini da ranar hunain wato kore ne tsakanin makka da ɗa'iba ko kuma ranar yakin ku da mutanen wannan korin din su ne haya zinawa fi shawwal a cikin watan shawwal watan sallah sanata samani da suka ce shekara ta tara da suka ce shekara ta takwas wannan an samu saɓanin riwaya na malamai malaman tarihi kenan suka ce a shekara na takwas is a ajabatkum a lokacin da isbadarin ne min yaumi lokacin da kasiratukum yawanku a ajabatkum ta ba ku sha'awa ta ba ku mamaki ta burge ku fa kuntum sai kuka ce lan nukhla bal yawma min illati san san yau ba za a rinjaye mu ba saboda karancin hawa zinawa da yawan su sahabbai don an yi fatihu makka manzon Allah bai koma madina ba sai ya wuce ta'ifa idan ya yi yakin hawa zinna idan ya yaki hawa zinawa saboda dukkan larabawa sun yi wa manzon Allah biyayya sai hawa zinawan nan ne kawai suka yi masa biyayya su kuma suna tsammani suna hasashe kai gara su fara takalansa ma don sun san tabbas zai zo ya yaƙe su tun da su suka yi taurin kai don wara'aitan nasa ya kulu na fi dinin da afiyata dukkan ƙabilun larabawa sun zo sun musulunta amma hawa zinawa sun ƙi ta ce to gara ba su fara takalansa don sun san hankalinsa zai dawo kansu zai je ya yaƙe su to sai suka fita da ƴaƴansu da dukiyansu da matansu gaba ɗaya ba yadda za a yi ka tsallake matarka da dukiyarka da ƴaƴanka ta yi tsallake ina za ka je shi kenan sabbai kuma ana da yawa abin sai ya ba su mamaki sai suka ce lan mun labal yawma min qillatin ay yau ba za a rinjaye mu ba saboda karancin hawazinawa wa kanu isnai ashara alfan sahabbai wajen dubu goma sha biyu ne wal kufar arba'atu alafi kafirai kuma su dubu hudu ne kaga sun ninka su kusan duwai to shi yasa sai sahabbai suka yi alfahari kai yau ba za a ci nasara a kanmu ba eh saboda muna dora shine Allah ya ce is a'jabatkum kasratukum a lokacin da yawan ku ya ba ku sha'awa ya burge ku amma sai ya ce salam tumli an kun shayar amma ba ta wadatar da ku da kome ba yawan kudin in ji Allah harabina ya dubu hudu ne sai suka kori mutum dubu goma sha biyu shi kenan eh shi ne Allah ta salam tumli an kun shayar yawan kudin ba ta wadatar da ku da kome ba ga ku da yawa amma ba ku yi amfani ba wannan kenan sannan a cikin mayakan mutum dubu goma gaba ɗaya muhajirina ne da ansar sannan mutum dubu biyu kuma minan lazina aslamu fi makka ba da fati su ne waɗanda suka shiga musulunci waɗanda suka musulunta a makka bayan an ci makka da yaƙi mutum dubu biyu to su ne suka je ta'iba za su yaƙi hawa junawa yawansu ya burge su ya ba su sha'awa suka ce san mu yau ba za a rinjaye mu ba kuma da aka zo aka fara karawa sai mutum dubu hudu nan sai suka sa su a gaba ka gani wa man nasiru kenan illa min indillah a sai ba yawa ne ma cin nasara a yaƙi ba ba yawan jama'a ba ba yawan kayan yaƙi ba mamakin kai da suka yi nan to shine yasa sai Allah ya sa wa'annan abun nan suka jarra Allah ya jarrabe su ka gani to suna gani saboda suna da yawan nan za su iya kama su ɗaya ɗaya ma ina sai karamar jama'a sai ta sa su a gaba to wannan kenan to shi ne ce falam tumni an kum shay'an wa ba kada ne kumul ard kasa ta tatsura muku ta matse ku bima rahubadda yalwatta ma masdariya kenan ehe ai ma'arabiya tare da yalwatta ai sa'atiya wato fadinta gashi duniya tana da fadi amma sai ta muku wato kullun chocolate ba gaba ba baya duniya sai ta takura ku da yawanta duka da yalwanta walam tajidu makanan sai zamanto ba ku samu wuri ba tadma'innuna ilayhi wanda za ku natsu zuwa gare shi bi shiddati ma lahiqakum min al-khawf saboda tsananin abin da kuka sadu da shi ya sadu da ku na tsananin tsoro Allah ya tsena tsoro a cikin sahabban tunda kuka ce suna da yawa to bari ya ga yawan su din sai Allah ya jarrabe su ga duniya da fadiyan mata ta kura musu ina za mu je ku samu natsuwa babu saboda tsananin tsoron hawa junawa a sai ka ga yawan su bata amfane su ba saboda Allah ya jarrabe su sun matawallake sai kuka juya mudbirina kuka bada baya munajimina kuna ta gudu wa sabata nabi sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah yana tsaye manzon Allah bai taba gudu a yaƙi ba sai dai idan an koro ku ku zo shine garkuwa gaba ɗaya a bayansa ake tsayawa bai taɓa gudu a yaƙi ba duk wani yaƙi da aka yi in dai har sabbai suka watse to za ka same shi shi yana tsaye baya gudu yana tsaye ala banglatihi albaida akan alfadarinsa fara walai sama in gairi abbas babu wani wanda yake tare da shi banda babbansa al-abbas wa abu sufyan da kuma sarkin makka aka zaɓi rikabuhu suna riƙe da amawalinsa to wannan kenan to shine wa yawma hunainin is a ajabatkum kasratukum falam tumni ankum shay'an wa baqat alaykum al-ard bima rahabat thumma wallaytum mudbirin kafiya sai gudu kawai sai fantsama zuwa cikin dajujjuka wannan kenan بسم الله ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
to bayan haka summa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa azaba alladhina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirin summa sannan anzala Allahu Allah ya saukar da sakinatahu natsuwansa sabban ba sun watsa cikin daji ba sun gudu kowa yana ta kansa kar a kashe shi yawansu ba ta amfane su da komai ba ba ta tunkuɗe musu komai ba sai Allah ya saukar da natsuwansa shi ne ɗumami na tahu natsuwarsa a na rasulu a kan manzonsa dama shi manzon Allah a al'adansa baya gudu ko duk aka watse shi kaɗai za ka same shi yana tsakiya don duk annabin da Allah ya ce ya yi yaƙi ba a isa a kashe shi ba ba a kashe shi duk annabawan da aka umarce su yaƙi to ba a kashe su wallahu ya fi muka minan nasu ai da idan aka je yaƙi zuwa ake ana zagaya rumfan da aka masa ana kira rumfan al'arish rumfa ne za a samu filin kan jigawa haka a masa yana ganin yadda ake yaƙi to ana ƙeraye shi da masu makamai to amma da aka saukar da wannan aya wallahi ya fi muka minan nasu sai ta yi sarrafuwa ne faɗan asimani Allah ku yaƙe ku bar ni Allah ya riga ya tsare ni ba yadda ka iya da shi ne idan ma mutum ya taso daga makka da niyyar ya je zai kashe shi sai kira shi ya ce ai ka zo har ka kashe ni ne wallahi haka yake gaya musu wani kuma in ana ɗarafi sukan ɗaura niyya su ya za a yi su kuɗa su kuɗa su bi har kusa da shi don su kashe shi sai ya kira mutum ya ce masa wane zo ai ai wannan takobin da ka riƙe ai me za ka yi da sai ce a babu ya rasu ce a niyan ka wai ka matso ka kashe ni to idan ya bugi kirjin mutum sai ga duk duniyar nan ba shi kai wasa ba shi ka fito to da zaran ya da ka kirji hakan nan to za ga duk duniya kuma ba wanda kake so sai shi sai da mutum ya ce Allah ya garba wannan takobi sai ya jefar da ita sai gudu duniyan nan ba wanda yake so kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ke ta fama to shine yace summa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya saukar da natsuwansa bimaninatahu ala rasulihi akan manzonsa wa alal mu'minina da kuma akan mu'minai farabbi ila nabi sallallahu alaihi wasallam lamma na dahu sai kuka dawo bayan sun watse shi yana tsaye da wasu mutane ɗan ƙalilan sai suka dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam lamma na dawo a lokacin da ya kira su da waye da harshen wato abbas babbansa da izini da izininsa wa ƙatari suka sake yaƙar hawa zinawan wa an gana junudan sai allah ya saukar da rundunoni ba sun sake dawowa ba sai Allah ya saukar da rundunoni amma lam tarauha kukan ba ka ganin su amma kafiri yana ganin su amma duk da ba za ku gani ba rundunan suwaye ya zaɓi mala'iku sai ka saukar da mala'iku su taya su kaga yawan su bai yi musu amfani ba bai wadatar da su ba sai da aka taimaka musu da mala'iku wannan kenan shine yace wa anzala junudan lam tarauha sai Allah ya sauko muku da wato runduna amma ko ba ku ganin su shine mala'ikatu mala'iku wa azaba allazina kafaru suka azabtar da waɗanda suka kafirce bil qalbi da kisa wal asra da kuma ribata wannan kenan ainin nisa'i da mata an ribaci mata wato an kama su a matsayin fursunonin yaƙi da zirari da kuma yara ƙanana to waɗanda aka kama tsakanin mata da yara na dangin halimatu sadiya hawa zinawa ya kame sittata alafin wajen mutum dubu shida duk waɗannan bayi ne saboda su dama a tsarin yakin su za a fita da mata da ƴaƴa da dukiya don karka gudu ko an samu mutum dubu shida duk waɗannan fursunonin yaƙi ne banda wanda aka kashe wannan kenan wannan ta ɗayan ganimatin a azamu minha ba a taɓa samun ganima mai yaba kamar wannan ba tun da manzon Allah yake yaƙi bai taɓa samun ganima mai kauri kamar wannan ganima ba faɗar kana biya min al-ibli isna ashara alfan wa qila arba'ata wa ishirina alfan aka ce ya samu raƙuma ganimar raƙuma raƙuma kawai ya samu a wata riwayar dubu goma sha biyu a wata riwayar kuma dubu ashirin da hudu raƙuma ne wannan kawai wa muna lindanani daga tumaki kuma ma la yusa ba za a iya ma ƙidayawa ba don iya kallon ka iya ganin ka tumakin ba iyaka wa kana fiha ghairu zalik sannan kuma akwai wasu ma dabbobi da yawa banda waɗannan din walamma hazamahum qasada ila ta'if to da ya gama da hawa jinawa a wannan kwarin da ke tsakanin ɗa'ifa da makka mai kilomita goma sha hudu sai ya nufi ainihin ɗa'ifa ɗin inda aka taɓa raƙa shi da duwatsu da mahaukata da yara wa amara bi ja'alil dama'il bil jirana sai ya ba da umarni ya ce wasu su kora waɗannan dabbobin raƙuma da tumakin su dawo da su ji'irana wannan ji'iranan idan mutum zai ɗaura niyya to a nan ake ɗaura niyya idan mutum ya gama aikin haji yana son ya yi umra dama za ka tafi masallacin aisha ne ko kuma ji'irana ka je ka ɗaura niyya a gani amma ba a ɗaura niyyar umra a cikin makka ga ahli makka a gani sai dai hajji saboda haka in kai ɗan gari ne zai ka fita wato bayan haramin shine hillu wannan kenan saboda in ka kama hanyar madina mil uku ne in ka kama hanyar iraq mil tara ne in ka za ka zo ta jidda shi kuma mil goma ne to duka wa'annan hanyar hanyoyi duk harami ne to sai ka je bayan harami za ka daura niyya to shine masjidul haram din kenan inda girman masallacin zai kai wa'annan inda muka lissafa mil uku mil tara to dukkan wannan gidaje ma zai zama masallaci saboda shine masjidul haram din masallacin haramin kenan nan ne annabi ibrahim ya shata shine haramin ba a kashe mutum ba a kashe kwaro ba a tuge ciyawa ba a ɗaukar tsuntsu wanda aka yi a ciki ko ka sadu da wanda ya kashe maka ma'aikinka sai dai ka wuce ya wuce sai in an fita bayan hillu wannan kenan shine masjidin haram din kenan masallaci harami din kenan to shi kenan manzon Allah ya ce a kora tumakin a zo da su jirana hatta yati ilaihim har sai sanda ya dawo wurin su falamma raja sallallahu alaihi wasallam min at-taif to da manzon Allah ya dawo daga da'ifa an tazara hawazin bi ata ashara yamma sai dai saurara wa hawazina wannan wajen kwana goma sha bakwai li yuqaddimu alayhi muslimin saboda su zo a matsayin su na musulmi kuma aka ga fi kismatin ganayin ba su zo ba bayan an ribace su ba kenan bayan an gama yaƙi sannan sai ya shiga raba ganima وكان في السبي أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكوي cikin waɗanda aka kama a matsayin fursunonin yaƙi akwai ƴar uwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minar raba'a wacce suka sha nono ɗaya da ita don duk ma wadda ka sha nono ɗaya da ita ƴar uwarka ce ko aurenta ba za ka yi ba kai kan amma ƴan uwanka za su aure ta amma kai ba za ka aure ta ba da sai ya ga wato matar da suka sha nono ɗaya da ita wace ce rayuwar binti halimati sabiya yar jatumansa wacce ya sha nononta a ƙauyen bani sa'adin halimatu sabiya yarta ga ta ita ma fata zai za ta yaƙi manzon Allah sai ganta ga ta cikin waɗanda aka kama fursunonin yaƙi ta abu na da harafi da sai manzon Allah ce ku sake ta sai sake ta ya agrama ya girma mata ya mata goma sha biyu ya radda hali goma ya ce to ki koma ga mutanenku fa barakun bima wa qala hami rasulillah min al ikram sai ta koma ta je ta sami mutanenta ta gaya musu irin karimcin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mata to shi kenan fa kana zalika ba'izan ala islami to wannan ba shine silan musuluntan mutanen nan na wato da'ifa fataninin jama'atun jama'a tera suka zo daga cikin kabilar su na hawazinawan wa qalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah anta khairun nasi wa barra kai kai ne mafi alhairin mutane kafi su kuma kirki farbit alaina amwalana ya ahalina to yanzu albarkacin wannan baiwar Allah kamar mana da dabbobinmu da kuma iyalanmu da ka kama dubu shida da raƙuman mudin raƙuma dubu ishirin da hudu a gani ga tunatinmu ga iyaka